بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا أكو قوات صفر إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة جوا مدينة دبو دايا دا داري هدو دا أربعين دا دايا wanda ya daidai da 22 ga watan goma shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano a yau ma allah maɗaukakin sarki ya sake kaddara haduwar fuskokinmu domin ci gaba da wannan karatu wannan kuma shine darasinmu na 82 a cikin wannan littafi قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الهادي والثلاثون ما لا يتي بابي نا 31 muna ta ban kwana da shi wannan littafin domin dama babi 33 ne yanzu kaga saura babi biyu zuwa uku kenan yace babi na 31 bi bayani dariqi sunnatul muhammadiyya a cikin wannan babin zaka ji sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi babi ta'aluj a abin da ya shafi magani neman magani daga larura ko jinya da mutum yake da ita warruka da kuma yin tofi ko tawaida ko rukuya a karanta wa mutum wasu ayoyi a cikin alkur'ani ko wasu addu'o'i ingantattu don neman waraka wa bayani ma a hadasahun nasu fihi sannan har wa yau za ka ji dai a cikin wannan babi irin abin da mutane suka kirkiro a babin harkar jinya da neman magani da kuma babin rukuya min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan tariqus sunnati fi babi ta'alud war ruqa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a babin at-ta'alud magani ko neman magani war ruqa da ruqya wa amma tariqus sunnati muhammadiyyah fi babi at-ta'alud war ruqa فهو أن يقتدي كل واحد بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل فيه shehu Uthman dan Fodiyo ya ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babin shine kowane ɗaya daga cikinmu ya kasance yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi a wannan babi wa min dariki sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'aluj war ruqa at-tadawi bi kitabillah yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a babin at-ta'aluj neman magani war ruqa da kuma yin ruqya at-tadawi magani bi kitabillahi da littafin Allah mutum ya nemi waraka ya nemi magani da karanta littafin Allah domin Allah madaukakin sarki ya ce fihi shifa'un linnas a cikinsa akwai waraka ga mutane وفي صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث يا تبت cikin bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna nasan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ataw ala hayyin min ahya'il arab sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne suka zo wani wato wata unguwa ko wani gari daga cikin ƙauyuka ko garuruwan larabawa falam yuqirruhum ba su sauke su ba sahabbai sun zo a matsayinsu na baƙi suna neman a ba su masauki su kwana dare ya yi musu zuwa washe gari kuma su yi gaba ashe mutanen ƙauyen ashe mutanen garin su ba sa saukan baki da aka fafur suka ce ba za su ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masauki ba fa bainama hum kadhalik shikenan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma can gefen gari suka yada zango fa bainama hum kadhalika suna cikin wannan hali idlu diga sayyidu ulaik sai maciji ya sari shugaban wannan ƙauyen ko shugaban wannan garin ko sarkin wannan garin ko mai unguwar wannan garin sai maciji ko kunama sai ta harbe shi faƙalu yalla bai ya rikice ga zafin ainihin dafi ana neman ina mai magani yake can sai suka ce a aiko akwai bakin can da suka zo garin nan mu tambaye su ko a cikin ko mai wani lakani ko mai wani magani da za a yi a samu sauki da shi ainihin wato shi ainihin wato yalla bai mai gari faƙalu da haka sai suka zo suka ce da su hal ma'akun min dawa'in aurat shin a tare da ku min dawa'in ko kuna da wani magani mai gari ne ko yallaɓai ne kunama ko maciji ya sare ki ko kuna da wani magani aura ko kuna da wani wanda ya iya tawaida ya iya tofi ya zo ya karanta masa addu'a don wannan raɗaɗin da zafin dafin ya zamanto ya yi sauƙi faƙalu a nan sahabbai sai suka ce innakum lam tuquruna ai mu ma mun nemi ku sauke mu kun ki saukan mu mun ce ku ba mu masauki mu kwana kuka ce ku garin ku ba a karɓar baki don haka wala na fa'alu muna da magani muna da abin da za mu yi ya samu sauki amma mu ba za mu yi ba hatta ta ji alulana ju'ulan sai kun sa mana lada kun gaya mana tukuncin da za ku ba mu idan muka yi faja'alu lahum qati'an min ash-sha sai wayannan mutanen ƙauye sai suka sanya wani kaso na tumaki ko awaki suka ce za mu ba ku tunkiya kaza in dai an yi wa yallaɓai magani ko aka yi masa tofi ya warke to za mu ba da tunkiya guda kaza ko ko ainihin wato akuya guda kaza shine faja'alu lahum qati'an min ash-sha suka yankan musu wani kaso na awaki suka ce za su ba su faja'ala yaqra'u bi ummi al-qur'an sai ɗaya daga cikin sahabbai kawai ya kama karanta Fatiha suna jin an ce za a ba su wani kaso wani adadi na tumaki shikenan kawai sai ɗaya daga cikin sahabbai faja'ala ya qara'u bi ummil qur'ani kawai sai kama karanta fatiha din nan da kake kallanta sab'ul masani ya karanta ta wa yajma'u buzaqahu wa yadkhul sai ya tattara ainihin wato yawunsa da yake karanta wannan fatiyar in ya taru sai ya tofa a gurin da macijin ya saru wannan sarkin na fata an gane fabari'a kawai sai ya warke Allah da kudura ana yin wannan tofin kawai sai ga mai gari ya miki da ya haɗa gumi mala sai ga shi ya miki ya warke ba a taubi shiya sai suka cika alkawari su ma ba a taubi shiya suka zo musu da wannan awakin suka fito ga alkawarin da muka yi musu ga awaki faƙalu to bayan sun karɓi awaki kuma sai suke ta tattaunawa su a tsakaninsu su sabai domin ba annabi bane ya koyar da su wannan a lokacin kawai basira ce ta zo musu suka yi sun san cewa alkur'ani fihi shifa'un lillah a cikin sa akwai waraka ga mutane dan haka kawai sai suka yi amfani da wannan sai ɗaya daga ciki karanta rukuya da yi tofi la na'khudha hatta naf'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a junansu ba bai kamata mu karba ba mu ba za mu karbi wannan awakin ba ko tumakin har sai mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka suka dawo suka tambaye fasa'aluhu suka tambaye shi suka ce ya rasulullah kaji abin da ya faru mun je wucewa ta wani gari ko wani kauye muka nemi a bamu masauki ba a bamu ba da aka sai muka kama hanya muka samu guri muka yada zango can sai shugabansu muciji ya tare suka zo suka ce muna da magani muka ce eh za mu yi tofi amma ba za mu yi kyauta ba sai an biya mu da haka muka yi tofi ya warke su kuma suka ba mu adadin awaki guda kaza ko tumaki to shi ne yanzu kuma muka ga ba za mu yi azarfaƙi mu fara amfani da wannan dabbobi har sai mun tambaya mun ci daidai ne ko kuma kuskure muka yi wa dhahika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya wa qal sai ya tambayi shi mai ruqya din yace wa ma adraka annaha ruqya me waye sanar da kai me ya sanar da kai cewa an karanta Fatiha ita ma ruqya ce ana yin tofi da ita an fahimta khuduha wa dribu li bi sahamin manzo Allah ya ce ku karbi tumakin ku innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaykum arziki ne Allah ya ba ku karbi tumakin ku in kun tashi raba ni ma da ni a ciki ku raba da ni shine ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku zuha ku karba ya halatta sannan wadribu li bisamin in kun tashi raba ni ma a kasa da ni wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabu Dib littafin da ke bayani akan addibbu likitanci babu arruqa bi fatihatul kitab imam al-bukhari sai ce babun da yake bayanin akan yin tofi da suratul fatiha fatihatul kitab sai kawo wannan hadisin ruwayar abi sa'id a cikin wannan babun an karbo hadisin daga abdullahi dan abbas imam muslim shi ma cikin kitabus salam ya fitar da wannan hadisin a babu jawazi akhazil ujra babun da yazo na ya halatta ka karbi lada alar ruqyati bil qur'ani in kai ruqya da al qur'ani in kai wa mutane ruqya ko kai karanta ka kai ruqya da al qur'ani ko azkar to babu laifi in sun baka wani lada ka karba kuma imamu imam muslim sai kawo wannan hadisin ainihin wato ruwayar abi sa'id al khudri to kaga kenan daga cikin hanyar magani shine yin magani da littafin Allah ka karanta wasu ayoyi a cikinsa ga suratul fatiha an karanta ta ta zama ainihin wato magani da aka kowane irin larura in ta taso babu laifi a karanta fatiha ko wani ainihin wato wasu surori a cikin alkur'ani don neman ainihin wato waraka wa min ɗariƙi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ta'alud wa ruqa a abin da ya shafi neman magani warruka da kuma ainihin wato rukuya aidan at-tadawi bi ruqyatihi sallallahu alaihi wasallam yin magani yin tofi da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da irin ruqya tofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe manzon Allah shi ma yana yin tofi to ko kai tofi da littafin Allah kamar yadda mun ji hadisin Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri yin tofi da Fatiha ko kuma ka yi tofi da irin tofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi za mu ji hadithin wa fi sahihi al-bukhari an abdul aziz hadithi ya zo cikin sahihi al-bukhari daga abdul aziz qala yace dakhaltu ana wa thabit ala anas bin malik abdul aziz yace da ni da thabit mun shiga wajen anas dan malik Allah ya kara masa yadda faqala thabit sai sabit ya ce ya aba hamza ya kai baban hamza wannan ita ce alkunyar anas dan malik ya ce ya kai baban hamza ishtakaitu ina fama da rashin lafiya ba ni da lafiya ina ishtakaitu ba ni da lafiya ba na jin daɗi faƙala anas sai anas dan malik ya ce da shi ala urƙika bi ruƙuyatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba na yi maka ruƙuya ba maka tawaida ma tozi da irin tofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shin kana so in maka ruqiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ruqiya haka ji wasu suna cewa ruqiya ruqiya hawa sama kenan an bayyana ruqiya shine daidai ya ce ba zan maka rukuya ba don za ka ji ana cewa an kai shi wajen mai rukiya an kai shi wajen mai hawa sama ce an fahimta an kai shi wajen mai rukuya haka shi ne daidai an fahimta ko kuma wane yana yin rukuya haka za a ce ba za a ce yana yin rukiya ba faƙal bala sai sabit mara lafiyan kenan sai ce bala eh kware kuwa ina so a yi mun rukuya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam qal sai Anas dan Malik yace Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta shafi la shafiya illa anta shifaan la yughadiru saqma sai a tofa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin rukuya da wannan in yaje wajen mara lafiya sai tofa masa wannan yace Allahumma rabban nas ya Allah Ubangijin mutane, muzhibil ba'as ya Ubangijin da ke tafiyar da rashin lafiya, ishfi ya Allah ba da lafiya, an ta shafi kai ne mai warkarwa, ya Allah ka kawo waraka, babu mai la shafiya, babu mai warkarwa illa an ta sai kai. Shifa'an warakarka la yugadiru sakaman ba ta barin wata cuta. In dai kai kawarka ya Allah zai ga an warke ragan ba wani guri da yake ciwo ko yake abin nan sai ka warkar gaba daya da haka wannan ita ce ruku yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi sai ka haddace ta Allahumma rabban nas muzhibil ba'd ishfi anta shafi la shafiya illa anta shifa'an la yughadiru saqama babu laifi kamar mai taso uku ko sau bakwai gwargwadon bukata ka ba ta gane wannan ita ma rukuya ce in kana yi wa mara lafiya wannan babu wani mahaluki da zai zo ya ce kayi haram ko kayi ba daidai ba ko kuma ka yi rukuya da fatiyar kaji maciji ko kunama ta harbi mutum aka karanta ma fatiya ya danganta da imanin wanda aka karanta da kuma imanin shi mai karatu don wani lokaci zai ga an ji ana ta rukuya ba a samun sauki wani lokaci zai ga shi wanda ake wa rukuyan bai yi imani da abin da ake karanta masa ba wani ma sai da sai an je ba inda ba a zuwa an je wajen boka an je wajen wacece an je wajen tsuntsubu da yan bori kuma sai a ce ai akwai wani son yana addu'a shi ma a ji a gwada ai abin duk jarabawa ne a karanta mutum alkur'ani kuma a ce wai jarabawa ne an fahimta to kaga wannan kuskuren kenan da haka shi yasa cikin sharuɗan da kuma ka'idojin rukuya da ana buƙatar wannan tana da ladumba ba kowa kawai sai ya kama yin rukuya ba kuma kowa kawai sai a kama yin masa rukuya ba kowa ga mai rukuya wani lokaci ya shaƙe matan mutane wani rukuya yake masa ya dafe kanta ya sa a ƙarƙashin matse matsinsa yana ta wata ba umar wannan kamata ya baki kashi kuskure ne kuskure ne ka je ka taba jikin matan mutane wajen kana rubuya ko ba za ka zo ka kulle matan mutane da kai sun ta a cikin daki ko ka tsaki labule kawai a jika kana ta abu na ba a yi ka'idojin za a gani sai an kiyaye in ba kiyaye ba ba lallai a samu sauki ba da haka ba a yi a gurin da yake akwai hoto ko abin nan kuma ba a yi ga mutumin da ya raba Allah biyu sai ya yi imani cewa waɗannan ayoyin wahayi ne daga Allah zancen Allah ne suna da tasiri ya yi imani da su sannan shi mai rukuya ya zama yana karantawa daidai an fahimta don wani za ka ji yana karanta ayoyin ba daidai ba da kaga wannan ba wasu shekaru da za a kora domin shi ma ɓanna yake idan mun taɓa zuwa wani guri muka ina gurin har sai da muka ɗan yi wa shi shugaban gurin muka dan masa tambayi cewa ba wai na yaran na kan gwari da suke karanta Qur'ani ba sun ta karkare kuma ka san ba a yi hankali da karfi suna ta yi ta'adi suke ta tsafkawa mu rufe a yi da irin wannan ne zai kake dan yaki ta jiya saboda ba ba ayoyin ba daidai yake karanta an fahimta da haka sai a kiyaye da haka yin rukuya din ana kiyaye ka'idoji ba kawai haka kawai kowa sai zama mai yin rukuya ko kuma a maida ita neman kuɗi ko kawai mutane ba su iya ba su da ciki ko kuma a dinga karya dokokin musulunci da sunan rukuya ba daidai ba ne za ka samu irin waɗannan abubuwan da dama a wuraren da wasu wuraren da ake yin rukuya wannan hadisin hadisi ne wanda yake imam bukhari a cikin kitabu ɗif ya rawaito shi babu ruqyatin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai kawo hadisin anas dan malik haka imam muslim a cikin kitabu salam babu istihbabi ruqyatil marid babin da yazo mustahabbi ne an so ayi wa mara lafiya ruqya an fahimta wannan bai hana a ji asibiti ba fa a ji asibiti likitoci su gwaje-gwaje su auna su ga me yake damunsa sannan kuma bugu da kari a ci gaba da rukuya ina fata an gane a da lafazinsa daga aisha allah ya kara mata yadda ta ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam kana idan ada maridan manzan allah ya kasance in ji uwar mu ne aisha ta ce manzan allah ya kasance idan ya je duba mara lafiya ya kuli yana karanta wa mara lafiyan wannan addu'ar izbil ba'as rabbin nas ishfihi anta shafi la shifa'a shifa'an la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqman wannan lafazin da imam muslim ya kawo kenan اذهب البعث رد الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما wannan ita ce rukwayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi da haka babu laifi a nemi magani ta hanyar rukuya wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'alud war ruqa yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a babin at-ta'alud neman magani war ruqa da kuma rukuya التداوي بالعسل yin neman waraka da magani da ta hanyar shan zuma an fahimta domin ita ma Allah ta'ala ya kira ta shifa'un fi shifa'un linnas ko wa fi sahih al-bukhari ana bi sa'id al-khudri hadithi ya tabbata cikin bukhari daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace akhi yashtaki batana yace ya maikin Allah dan uwana yana fama da ciwon ciki faqal sai ce is'ihi asalan kaje ka shayar da shi zuma ka ba shi zuma ya sha thumma atahu thaniya sai ga mutum ya kuma dawowa ta biyu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya maikin Allah na ba shi zuman nan amma har yanzu cikin nasa fa yana yana ciwo bai sauka ba faƙal wanzu Allah ce iskihi asalan ya ce ka je ka ba shi zuma ya sha sun ma'ata salisa ya kuma dawowa dawowa ta uku ce amma ikin Allah har yanzu cikin bai lafa ba faƙala sai ce iskihi asalan ka je ka ba shi zuma ya sha faƙala ƙarfa alfiƙi din na yi hakan ya ma ikin Allah na yi faƙal sai manzo Allah ce sadaƙallah wa kadhaba batnu akika iskihi asalan ya ce Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka ya yi ƙarya Allah ya ce zuma tana magani ka ce ɗan uwanka ya sha kenan Allah maganar Allah ba daidai ba ce kenan ka je ka ba shi zuma ya sha ashe dos ɗin ne bai sha daidai ba an fahimta yana koma yana ƙara ba shi kawai sai ya warke Allah ta'ala ya ce zuma fihi shifa'un lillah kuma ka ce ka sha cikin ɗan uwanka ɗan uwanka ya sha amma cikin sa bai wanke ba ya ce kaje ka sake bashi zuwa ya kuma zuwa har sau uku ya ce Allah Allah ya yi gaskiya ya ce zuma a cikinta akwai waraka wa ka zaba baɗinu ba hakika yanzu inda matsalar take cikin ɗan wankan iski asalan je ka bashi zuma ya sha fasa ƙahu sai dai kuma bashi fabari a kawai sai wani ina fata an gane kaga kenan ita zumar kenan akwai mikidarin da ake so kuma ya danganta da irin larura musamman yanzu tun da akwai masana waɗanda suke yin bincike wasu su bincike akan zuma wasu su bincike akan abbasin sauda wasu su bincike akan ire-iren waɗannan abubuwan da yawanci hadisai suka zo akan su to kaga kila su suna da masaniyar ɗabi'ar jikin ɗan adam wajen sanyi ko zafi ko kaza ko kaza yanayin jikin ɗan adam wanda wannan yana da alaƙa da tasirin magani don ka samu masana a wannan ɓangaren suka yi bincike akan zuma za ka ji suke ka nemi tokali kaza ka hada da kaza ka yi kaza ka yi kaza sai ka sha ko ka sha sau daya ko a ce ka sha sau uku ko a ce ya danganta da irin larurar da kuma irin yadda binciken ya ce in mai irin larura iri kaza ya dinga shan adadi kaza to kaga kenan wannan abin da muka fahimta wannan adadin da ya kamata ya sha dan ya waraka ya samu sauki daga cikin ciwon cikin shine bai sha wannan adadin ba da haka maganar Allah gaskiya ce sai dai in ka kuskure wajen shan ko kuma ka sha wanda ba mai kyau ba dan yanzu zumar ita ma sai ka yi a hankali in ba haka ba kawai sai ka sha sukari kawai an fahimta shi sukarin gashi nan ba mai iyali ba ba kawai ka zubga a cikin ka sukari to kaga in aikin da ake so zuma ta yi in kai ka shekara kana zabga sukari aikin da ake so zuma ta yi ba za ta yi ba kila an dan ɗauko gwangwani ko ɗan kwankwala ce zuma an ɗan yaryada a saman ƙasa sukari ne an aka dafa shi malam a kwance ya zo ya yi ba tada da zuma in kaɗan shansa na saman sai ka dinga jin ɗan ƙanshi ƙanshin zuma kamar zuma ce ta gaskiya kamar yadda galibi masu sai da zuma ana tuhumar su da ainihin wato wannan haɗin to samun original ɗin kaga ita ma yana daga cikin yadda sinadarin zai ma amfani ka nemi mai kyau wadda babu haɗi to shine ake sa ran in ka sha ta taimaka wannan amma wadda aka haɗa ta da wasu abubuwan to kaga ba lalle bane in ka sha ta ita ma taimaka magani ala ayi halin dai kaga kenan zuma ita ma magani ce annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnarsa akwai neman waraka ta hanyar shan zuma akan ka nemi bayani akan zuma shi ma da bayanai da masana abin da suka faɗa akan zuma za ga akwai sirri mai tarin yawa a cikin zuma akwai alheri mai ɗimbin yawa a cikin zuma akwai waraka mai tarin yawa a cikin zuma in ka je ka samu wani bincike da masana suka yi a kan zuma din za a gano cewa tun da Allah ta'ala ya ambaci ta cikin alkur'ani ya yi bayani a kanta ya nuna ko wani sirri a karkashin ta na fata an fahimta wannan hadisin hadisi ne wanda imam bukhari ya rawaito cikin kitabu tib babu at-tadawi bil asal babu neman magani ta hanyar shan zuma wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala fihi shifa'un lin-nas a cikin zuma akwai waraka linnasi ga mutane sai ya kawo mana wannan hadisin na abi sa'id al-khudri sannan imam muslim a cikin kitabu salam shi ma ya kawo wannan hadisin na abi sa'id al-khudri da ke bayani akan neman waraka ko magani ta hanyar shan zuma wa min dariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'aluz war ruqa a cikin neman magani da ruqya at-tadawi bil ihtijam wato neman magani da neman waraka ta hanyar yin kaho wannan kahon da kake kallon su shi ma akwai akwai sirri a cikin sa mutane suna ganin da an daina yi saboda an daina abin ana ganin kama a'a akwai magani a cikin shi sa an samar da yanzu na zamani ma an ce ko an ce kama a asibitoci ma suna yin kaho na zamani a fitar da jinin da yake ya mutu ba shi da amfani yana kawo maka matsaloli da cikas yana hana jikin kai gudana yadda ya kamata a bar jinin da jikin kai ke bukata ya ci gaba da gudana akwai magani sosai a cikin yin kawo shi sa za ga iyaye da kakanni irin na da suna yawan yin kawon nan sai ga mutum lafiyar sa kalau yana ya dade yana rayuwarsa ba tare da wasu matsaloli irin na rashin lafiyoyi irin wanda muke fama da su yau da kullum ba saboda kaho to ashe ma kaho shi ma magani kawai matsalar yanzu shine sai dai a duba wato a tsaftace kayan tun shi ma cututtuka na zamani su shigo ne zaman to kayan da za a yi kahon an tsaftace su an kula da su an yi kaza an yi kaza kamar yadda likitoci suna suke ba da shawarwari wajen yin ta'ammuli da karafuna da abubuwa irin waɗannan tunda musamman abu ne wanda yake da alaƙa da jini jini na mutane kuma galibi larurori suna nan a cikin jini to karan wani kuma lafiyar sakalo garin a yi masa kawo kuma an yi wa wani mai larura su kuma a zuwa sa masa na fata an gane amma lalle kaho shi ma ana yin magani ta hanyar yin kaho wasa'ot da kuma ture ta hanci shi ya sa'ot an fahimta eh da za a gana irin wannan sa'ot shi ne suka ce a kwantar da mutum a kan gadon bayansa a wajen kafaɗarsa a ɗan sa wani fulo da zai ɗan ɗaga kafaɗar kansa sai cin tsira ya baya sai a dinga tura masa ta hanci yana wucewa kaga galibi sai dai mutum ya yi rashin lafiya an kai shi asibiti za ga an samu wannan abin da ake ko to kaga ashe saboda in aka ce mutum yana bai da lafiya kaga ashe wannan basirar likitoci sun samo ta ne a addini shine an samu ga mutum ba shi da lafiya magani ma in baya cin abinci abu zai aiki ko to kuma ana bukatar ya dinga dan samun wani abu da zai ci dan a yi allura ta samu ratsawa cikinsa ko a samu maganin da maganin ya zama ya mata tasiri abinci ya ƙi ciwa to sai a sa masa wannan ciwo din ta hanci sai a dinga tura masa kuru ko fura ko wani abin da ya dinga shiga dan akalla a samu ciki ya dan ɗauki wani abu ta yadda an sha magani maganin zai amfani ƙarshe kaga wannan asawafin addinin musulunci ya zo da shi daga nan su ma likitoci yanzu na zamani aka samu irin wannan an rasa yadda za a ba mutum abinci ko an masa aiki a baki yadda ba dama a ci abinci da baki ko sai a dinga tura masa abincin ta ina ta hanci to wannan turan ta hanci shine asawafin shi ma kuma magani ne ana neman magani da neman waraka ta hanyar as-sa'ud wa fi sahih al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhuma hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam اهتجم وأعطى الحجام أجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتجم يا يكهو ko an yi masa ƙaho wa adil hajjama ajarahu kuma ya ba wa mai ƙahon ladan ƙahonsa bayan mai ƙahon ya yi ƙahon kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi ladansa wasta'id kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin wannan wato as-sa'ud din irin wannan turan shine wasta'afa ko wasta'id ihtajim wa atil hajjama ajra to ba haka na fadi yake ba umarni ne ihtajim wa atil hajjama ajra wasta'id amma inda lafazin hadisin haka yake ma'ana ihtajam kai kaho wa atil hajjama ajra kuma wanda ya kahon ka biya shi ladansa wasta'id kuma kai dure ta hanci ga kanka ko kuma ga wani mara lafiya da kike da shi a yi masa kaho kuma a yi masa tura ta hanci in ta kama kaga wannan kamar umarni ne ko wannan hadisin hadisi ne wanda yake imamu al-bukhari shi ma ya rawaito cikin kitabu dib babu as-sa'ud sai kawo shi a babu sa'ud da lafazin hadisin daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtajam ko ihtajim wa a'ti al-hajjama ajra wa sa'i wato yake cewa ka yi ƙaho ka ba wa mai ƙahon ladansa sannan kuma ka yi ainihin wato magani ta hanyar tura ta hanci وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karbo hadisi daga abdullahi dan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ash-shifa'u fi thalathatin waraka tana cikin abubuwa uku waraka tana cikin me abubuwa guda uku fi sharqati mahjamin aw shurbi shurbati asalin aw kayyatin binarin wa anha ummati anil kayy annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai waraka a cikin abubuwa guda uku na farko sharqati mahjami qaho akwai waraka a cikin qaho sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aw shurbati aslin ko shan zuma akwai waraka a cikin shan zuma aw kayyatin binarin ko kuma sakiya da wuta ko lalas da wuta an fahimta lalas shi ne a samu karfe a sashi a wuce ya ja a tsana wa mutum a inda yake jin ciwo ko inda yake jin damuwa shi ne kai ko kuma wani guri ya kumbura ya yi ruwa a yi wa mutum sakiya a sa karfe ya ja jawur mai tsini a tsokara a gurin yadda ainihin wato ruwan zai fashe tsiyaye an fahimta shi ne kai yatin binari ya ce to akwai waraka a cikin yin lalas da wuta wa an ha ummati anil kai ko da ke na hana al'ummata daga yin lalas na hana al'ummata daga yin lalas ƙultu shan usman ɗan fodiyo ya ce wa haɗan na hayu wallahu a'lam ya ce wannan hannun da aka ce annabi ya hana al'ummata yin lalas allah shi ne masani mahamulun ala nau'in min alkayi makaruhun hadisin yana magana yana ɗaukan ma'anar wani nau'i ne na lalas wanda shi an karhanta yin ba kowane irin lalas aka hana an fahimta me dalilin wa fil madakal ya zo cikin littafin madakal qala al ulama rahmatullahi alaihim malamai Allah ya kara musu rahama suka ce yahtamilu an yakuna ma'ana hadha an-nahy wato zai iya ɗaukan ma'anar wannan hanin qasdun ila nau'in min al-kayy makruhun an fahimta ko kusida ko kasada ila nau'in min alkayi makruhun ma'ana wato malamai suka ce wannan hanin da ya zo a cikin wannan hadisi na alkayu lalas za a iya fassara hadisin da cewa usida an yi nufin wani nau'i na alkayu lalas ɗin wanda shi makaruhi ne bi dalili kayyin nabi sallallahu alaihi wasallam ubayyan yawmal ahzab ala akhalihi lamma rumiya me yasa wannan hadisin malamai suke so su masa fassara ba ta haramcin ba ko kuma suka ce wannan lalas din ba kowanne aka hana ba suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ubayyu a ranar da aka yi gazwatul ahzab yakin ahzab ya yi wa ubayyu lalas ala aka halihi akan wata jijiya da take tsakiyar dantse ita ce aka hali wata jijiya ce wadda yawanci in jini ya tsinke ba daure ta mutum ma zai iya mutuwa to an an an sari ubayyu a gurin ko kuma an harbe shi a gurin da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa lalas ya masa kayyo a daidai wannan gurin dan ya zamanto jinin ya kame ya daina zuba an fahimta eh akhal suka ce waridun fi wasati zira wata jijiya ce a tsakiyar zira'in mutum ita ake kira da aka hal to a nan aka jiwa ko aka harbi ubayyu da aka jini yana ta tsatsuwa yana fita annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa lalan a gurin to in ka duba sai sai ka hada wannan hadisin da wanda muka karanta a baya shi yasa malaman suka ce to wani wani nau'in na lalan din aka hana amma ba duka ba domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ubayyu lalas lokacin da aka harbi ubayyu din a wata jijiya da take dantsan hannunsa an fahimci fikihun hadisin wannan hadisin imam al-bukhari a cikin kitabu dif ya ruwaito shi a babu shifa fi talati waraka na cikin abubuwa guda uku sai kawo ruwayar abdullahi dan abbas wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kuma hakika an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kawa nafsa yayi wa kansa lalas shi kansa an fahimta yayi wa kansa lalas rawahu at-tabari wa hulaymi imamu tsabari wal hulaimi sun ruwaito wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa kansa ainihin wato lalas wa kawa sa'ad bin mu'ad alladhi ihtadda lahu arshur rahman haka sahabin nan sa'ad bin mu'az wanda lokacin da ya rasu an ce al'arshin ubangiji ce da ta girgiza ta yi girgiza shi ma yayi wato shi ma yayi lalas وقد كوى عمران بن الحسين كما حقيقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واتو عمران بن حسين شيما يا للس وكاغا شي يين للس ابو ne mashhuri a cikin sahabbai annabi da kansa yayi sannan kuma gashi wasu daga cikin sahabbansa sa'ad bin mu'az yayi imran bin husayn shi ma yayi ainihin wato lalas cikakken hadisin shine anna sa'ad rumiya sa'ad bin mu'az shi ma an harbe shi yawmal ahzab ranar da aka yi yakin ahzab ala aka halihi shi ma a wannan jijiyar da take ainihin wato dantsansa fa hasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jini yana zuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin dakatar da wannan jinin ta hanyar yi masa lalas wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila ubay bin ka'ab tabiban fa qata'a minhu irkan thumma kawa wato annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aika wa ubay bin ka'ab likita wani masanin magani shi ma lokacin da aka je masa ciwo a wata jijiya shi ma ya masa lalas wallazi yufhamu min al-fati anna imran huwa allazi kawa nafsa abinda zamu iya fahimta a wannan hadisin wa qad kawa imran wa qad kawa imran bin husayn shi kansa ubay wato imran bin husayn yayi wa kansa lalas ne shi da kansa yayi wa kansa da aka ga kenan wannan yana nuna cewa ashe ba kowane lalas din aka hana ba wani nau'in na lalas aka hana amma ba duka ba ina ba ta fahimta انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب التعالج والرقى على سبيل تنبيه الوكلاء لا على سبيل الإنصاع البدع في التعالج والرقى sai abin da yake na bid'o'i a abin da ya shafi a ta'aluj war ruka wato neman magani da kuma yin rukuya wa amma ma a hadasahu nasu fi hadha bab alladhi huwa babu ta'aluj war ruka yace amma dangane da abin da mutane suka kirkiro a cikin wannan babi wato babin neman magani da kuma yin ruqya famin zalika yana daga cikin wannan bidiyoyin at-tadawi bin najasa neman waraka ta hanyar yin amfani da najasa a tayan mutum ya dama bayan gari ko ya sha fitsarin wani kato akwai sauki ko mutum zai samu waraka daga cutar da take damun to kaga wannan yin magani neman waraka ta hanyar yin amfani da najasa wannan bid'a ce daga cikin abin da mutane suka kirkiro a cikin addini wa huwa bid'atun muharramatun 'ala al-ijma wannan bid'a ce muharrama malamai sun ijma'i akan haka in kana fi batinil fi batinil jism amma in ya kasance a cikin jiki za a amfani da ita wa 'ala al-mashhur in kana fi zahiri wasu malaman suna ganin idan sha za a yi a cikin ciki to shine ainihin yake bid'a amma in ce aka yi a dan goga a waje makero ne ya mutu aka ce in an dan shafa fitsari ko an goga wata najasa makeron yana mutuwa ko kurjin yana kamewa ko kaza kaza to wasu suka ce in a waje za a yi amfani da najasar wannan babu komai amma in sha za a yi a ciki to ba a shan najasa da aka haramun ne kuma ya zama wannan bid'a ce muharrama an bayyana ko yake cewa wal mashhur zance mafi wa alal mashhur bisa zance mafi shahara in kana fi zahirihi ko da ya kasance in ya ma kasance a zahiri a waje shi ma ba za a yi amfani da najasa a matsayin magani ba ko shafawa kar a ce ai ba sha ake ba shafawa ake wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa qad mana al ulama rahmatullahi alaihim lalle hakika malamai Allah ya musu rahama sun yi hani at-tadawi sun yi hani daga yin magani bil yasir min al-khamr da giya ya kadan kana ce ai ita in an dan diga giyar ya kadan ba da yawa ba tana magani wa kadhalika tadawi bin najasat haka malamai sun hana yin magani da najasa wa ma ashbaha da abin da ji yayi kama da najasa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah lam yaj'al shifaa ummati fi ma harrama lalle Allah bai sanya warakar al'umma ta ba a cikin abin da ya haramta Allah ba zai haramta abu kuma ya zama to akwai waraka a cikin sa shine lam yaj'alillahu shifa'a ummati Allah ba zai sanya warakar al'umma ta ba fi ma harrama cikin abinda ya haramta da kaga kenan babu wani abu wanda yake na najasa da Allah ya haramta kuma wanda a cikin sa akwai ainihin wato magani wannan lafazin lafazin sa a wajen Imam Ahmad inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum wannan lafazin imamu ahmad kenan kamar yadda ya kawo shi a cikin musnad inna allah lam yaj'al shifa'akum lalle allah bai sanya waraka kuma fi ma harrama alaikum cikin abin da ya haramta muku wannan hadithan akhrajahu al-haythami fi majma'i zawaid wato al-hafiz al-haythami wato ya fitar da wannan hadithan a cikin majma'u zawaid a cikin kitabu dib an-nahy an tadawi bil haram sai kawo hadisin abi wa'il yake cewa ishtaka rajulun minna فبعث إليه السكر فأتينا عبد الله فسألنا فبعثنا فبعث إليه السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم yanda asalin hadisin yake wani mutum ne yana fama da rashin lafiya sai aka aika masa da kayan ma'e ma'ana aka aika masa da giya in sha sai muka zo muka tambayi abdullahi dan mas'ud da muka zo muka tambaye sai ce lalle ku sani Allah bai sanya waraka kuma cikin abin da ya haramta muku na fatan gane wannan hadisin imamu tabarani bayan haitami da imamu tabarani ya ruwaito su wa rijaluhu rijalun sahih wa min zalika yana dai daga cikin bid'a at-tadawi bi kalamin a'jami wato neman magani da surkulle shine a kalamin ajami wata magana wa maganganun da ba a san ma'anarsu ba ya damdama ya ilu ya saka saka ya ilu ya wane ne waye ilu a rasa shi waye ilin waye ne dandaman waye duk ba a san waye ba abin nan ba to wannan duk lafuzan da ba a san ma'anarsu ba turkulle shi ne ake cewa turkulle ko yawa a ce maza kurum mata kurum kurumta ba wata ire-iren wannan ko gabas su tsayawa ire-iren waɗannan da zaka dinga jin kamar duk maguzanci ne an fahimta da ire-iren waɗannan baya halatta bid'a ne neman magani da ainihin wato wasu lafuzza waɗanda ba a san ma'anarsu ba shine kalamin ajami wani lafazin ma shi a rubuce ba zai rubutu ba kuma kawai a zuwa ritsa mara lafiya kawai a ta karanta masa irin waɗannan ba sunan Allah ba ne ba sunan ainihin wato ba sufofin Allah maɗaukacin sarki ba ne ba wani wata aya ba ce cikin alkur'ani ba wani lafazi ba ne wanda aka san ma'anarsa kawai a zo a kama kama sunayen wasu abubuwa aljanu ne dabbobi ne duwatsu ne ba a san ko menene ba to yin neman magani ta hanyar surkulle da maganganu na soki burutu wannan shi ma bid'a ne wanda galibi shi ma an kaje wajen bokaye za ka dinga cikin waɗannan ainihin wato a yarurrukan na zantukan da ba san ma'anarsu ba na fata an gane shine malai cewa min zalika yana dai daga cikin bid'a at-tadawi yin magani bi kalamin a'jami da magana wadda take baubauniya baubauci la yu'raf wanda ba san ma'anarta ba wa huwa bid'atun muharramatun fi madhhab malik wannan ita ma bid'a ce a bar haramta a mazhabin malik wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa min hadha ma yaf'alu ba'd an-nas yana dai daga cikin bid'a abinda wasu mutane suke yi fi hadha babi a wannan babin wa huwa annahu idza qarasa ahaduhum tu'ban shine idan maciji ya sari ɗaya daga cikin su aw aqrabun ko kunama ta ciji ɗaya daga cikin su akhadhu sikinan sai su dauko wuka waj'aluha ala mawdi'al ladhi wasala sum sai su sanya wannan wukar a daidai gurin da dafin zai iso zuwa gare shi وذلك يعرف بقول الملسوء يمرونها على بدن الملسوء إلى موضع اللسعة ويتكلمون حينئذ بكلام أعجمي لا يعرف شين ساعة وذلك يعرف أنا كان هكذا بقول الملسوء يمرونها على بدن الملسوء واتو بقول الملسوء da faɗin ainihin wato shi almalsu wanda wannan kunamar ko wannan macijin ya ainihin wato tsara wa yumirrunaha su dinga kaiwa da komowa da wannan wukar alabadin malso a jikin wannan wanda aka ainihin wato mucijin ya sare shi ko kunama ila maudu'in las'a tun daga jikinsa ana gangarowa har zuwa gurin da ainihin wato mucijin ya yi saran kuma ba iya wannan ba ana goggoga wannan wukan kuma ana karanta wani surkulla ba a san ko me ake faɗa ba kawai ana ta surutai ana ta karanta wasu sokin burutun maganganu da ba a san daga inda suke ba kawai ana karanta ana wannan wannan malam ibn al-hajj ya ce yana daga ciki la ya juzo yake cewa walau kaddar to mun tsallake ku wa ya takallamu na hina idin bi kalamin ajami a daidai wannan lokacin da ake goggoga wukar a jikin shi wanda macijin ya sara ko kunama kuma za ka dinga jin ana faɗar wasu maganganu a ajami wanda baubauci ne la yi urafu ba a sanin me ake nufi da su wa fil madakhal ya zo cikin littafin madakhal aidan fi mahallin akhar a wani gurin ibn al-hajj ce wa kadhalika yumna'u kullu ma ashbahahu haka ma shari'a ta hana dukkan abin da ya kama da irin wannan mithlu ma yuktabu fi waraqatin misalan abin da ake rubutawa ibn al-hajj a takarda aw yanqusu fi saqafin ko kuma ake zanawa a rufin gida aw jidarin ko a jikin bango sai an kaga an rubuta wani abu la yu'rafu da ba a san shi ba ko a ce ga wani hatimi hatimu annabi yaquba ne oh ko a ce ga hatimin farin jini hatimin annabi yusuf a ina aka haɗu da annabi yusuf a ina ya ba da wannan hatimin allahu alam na fata an fahimta shi ma ka ga wani lokaci kuma ka gasa kandami ka rasa menene wani zane ne kawai za a yi shi babu full stop ba kwama kawai wani dogon layi ne da wani abu za a yi sai a yi wasu ƙayoyi a jiki kana kallon barori ka kalli kundin abin nan za ka za ka gani ka kalli kundin abin nan olawa za ka dinga ganin irin wannan sai ka rasa gana ina aka samo kuma shi wannan menene shi da zane-zane a jiki da abubuwa dai gashi nan to shine ibn al-hajji ke cewa duk ire-iren waɗannan zane-zanen waɗanda ba a san ma'anarsu ba ba a san me suke nufi ba shi ma wanda ya baka in ka ce to wannan zanen da waɗannan ƙayoyin da suke jiki ne kenan kawai ne shi ma haka aka bashi wa ya bashi shi ma wanda ya bashi haka shi ma aka bashi ba su da ma'ana ba su da fassara kawai in kana so a yi ma a haka a yi maka a haka ina fata an gane yawwa yake cewa wa ya zu'umu ma'a zalika annahu ya dufa'u sihira sannan mutum ya dinga riyawa tare da waɗannan abubuwan annahu ya dufa'u sihira cewa irin wannan abubuwan suna tunkuɗe wa mutum sihiri awula aina ko kambun baka suna maganin kambun baka an fahimta awul bakka ko suna kare mutum daga sharrin albakka wato abin nan mujiya awul baragi ko kudin cizo awul nam ko cizon annamlu tururuwa awul hayyata ko macijiya awul akaraba ko kunama awul fa'arata ko bera ila gairi zalika zuwa wani haka walau qaddarna annahu yanfa'u lama zakaruhu fa huwa mamnu'un shar'an walau qaddarna ko da ma misali mu kaddara annahu yanfa'u cewa waɗannan abubuwan da wannan hatiman da wayannan sakandaman da wayannan zanunnukan da ba a san ma'anar su ba mu kaddara ma annahu yanfa'u cewa in an yi suna amfanarwa dan ana ganin amfanin abin an fahimta lima zakaruhu saboda abubuwan da masu yin suke ambatawa cewa in an yi ma kaza yana maganin sihiri in an yi kaza yana maganin ainihin wato kambun baka in an yi kaza yana maganin kaza to ko da ma abin yana da amfani kamar yadda su masu yin suke ambata ibn al-hajj yace fa huwa mamnu'un shar'an wannan abin an hana shi a shari'ance duk wanda yake neman waraka tana cikin qur'ani wanda ku alqur'ani bai warkar da shi wato ba abin da zai warkar da shi a koma cikin alqur'ani a koma cikin azkar suna nan wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta na wurare daban-daban malamai sun tattare su akwai littafin azkar kala-kala da kanana da manya-manya akwai tumfatin zakiri na na imamu shaukani littafi ne mujallabi guda da akan zikirin shiga gida zikirin fita zikirin tashi zikirin kaza an ka wani guri yana ciwo ka dafa gurin ka karanta addu'a iri kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar akwai ainihin wato al'azkar na imamu nawawi shi kuma littafi ne ya tattara zikirai da addu'o'i na neman tsari na neman kasuwa na neman kaza na neman duk kasuwan a ciki to shi kamar yadda wannan littafin ka'idar sa take dan fodiyo dama ko da yake sai ya kawo ma abin da annabi yake domin duk shi kullum kamar yadda makaranta satin da ya wuce duk inda aka ce annabi yayi sansani to shedan shi kuma yana kusa da gurin annabi yana kiran mutane shi ma yana kiran nasa duk inda aka ce ayi kaza shi ma yana zo guri kusa da gurin sai ya ce ayi kaza da aka duk inda ka ji wata bid'a to kishiyar sunnar annabi ce a gurin haka sai an yi a hankali sai an kula da waɗannan abubuwan la ya juzu fi'iluhu ibn al-hajj yake baya halatta aikata irin waɗannan abubuwan in ta haqqaqat al-manfa'atu fihi in ma an tabbatar da cewa akwai wani amfani a cikin irin wannan to ibn al-hajj yake cewa baya halatta a aikata shi wa min zalika yana daga cikin ainihin wato bid'a har wa yau inji dan fodiyo at-tadawi bil uqad yin magani da wasu kulle-kulle ina al-uqad a kukkulla wani zare ko a kukkulla wata igiya ko a kukkulla wani abun nan a kukkulla al'uqad kenan wa huwa makruhun dan bodi yace shi ma makruhi ne wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa kana maliku rahimahullah yace imamu na maliku rahimahullah yamfutu ila raqa nafsahu yana yin tofi idan zai yi wa kansa ruhuya kuma yana yi wa kansa tofi amma ba a samu yana daura wani abu ko ya kulla wani abu ba a abin da aka samu shi ma kansa imam maliku yana yi wa kansa ruqya ya toba wa kana yakrahu ar-ruqyata bil hadid wal milh imam maliku ya kasance yana hana yin ruqya bil hadid da bil hadid da da wuka akwai wanda za a ce ko ka kama wukar ko kuma a a cike wukar a wani guri haka in an yi an yi sai a daga ta haka sai a dora mutum a dan zaka dinga ganin dabaru iri iri an bayyana a ce rufe idanka wasu addu'o'in aka yi addu'o'i har da wani kamar wani abu ya sace duk yan hikimomi ne don kasancewa abin ba ba na wasa ba ne an yi lakari wani yana taɓa ya taɓa ba mu labari irin mutanen kogi-kogi ɗin nan ya ce shi wace mu ya ce shi na ibin limamin juma'a ne ba ya ce amma saboda wannan harkar ba ta ci kawai ya faɗa kurkulle ya ce an taɓa kiransa a abuja wani gida an ce da kwankwamai ne ko wani abin nan gaya ma aka ce ya zo ya addu'a ya zo ya ce farko sai an nemo turmi ai kasan samun turmi a abuja cikin wannan malamu ai aiki aka ce ala gafarta mala ina turmi zai samu ya ji zai samu da kawo kuɗi ya ce sannan a kawo alkur'ani bugun hannu gida uku aka ce malam duk sai a bada kudin sai a bayan aka ba shi ya zo ya ce a sa turmin a tsakar gidan aka ajiye a tsakar gidan kawai sai ya hau kan turmin shi da kansa bai ke ban labari ya hau kan turmin kawai sai ya ɗage kafarsa guda ɗaya ya ce ina ƙura'anin nan sai aka ba shi guda ɗaya mai gafaka sai ya rataya a nan ina ɗayan sai aka ba shi sai ya rataya a nan ɗayan sai ya ɗora a ka sai ya ɗage kafarsa guda ɗaya sai ya rufe idansa kawai sai ya hau wasu surutai shi da kansa ya ce malam ka san da wannan turmin da tsage kafar da nayi da rufe idan dubbuke ne da wannan alƙur'anin da na rataya ba za su gane an yi aiki ba sai an yi haka in ba haka kai wadan ka zo ka ce a yi sauka ko a yi kaza a yi kaza a su a yi wannan sai ka jance kai da Allah kai ma wajen wani malamin kamar yankan wuka yanzu yanzu ne muke akwai wani shi ma da ya ce da aka zo wajen da ya ce sai an kawo kaji kawai sai aka dan fito waje aka kusa sai aka kama yawa wanda ya rako sai aka kama yawa mafada da ya sa aka kama nan malami ne ba shi haka ba ka biya ce kaji kaji ne ni da zan ji an ce a kawo shanu da aka ce ga dubu hamsin a ba mu anan za mu je mu da za ka ce kai kai wani gurin da Allah suna jin suna lura da yarurrukan mutane yare ne da su kala kala in suka zo aka kalle ka tsaba ga kuɗi zai fito sosai za a kira manya manyan abubuwa imam maliku ya ce an karanta yin kaga wato bil hadidatu wal mil da wuka da gishiri akwai wanda shi kuma kawai in ka zo sai ce kana da naira biyar in aka naira biyar din sai katta a shana kawai sai haska naira biyar din wai a ciki zai gano matsalar ka ko mutane zuwa suke ta yi wallahi wala haka shi kuma yake yi zai lokacin da zaka ji sai ya ce a ka naira biyar in aka naira biyar zai katta a shana in katta a shana shi kuma sai dinga leka a ka akwai matsala ta cikin naira biyar din ya gano akwai matsala da haka sai an tashi matukar mutane ba sa karatu kuma suka bar addini kuma wannan yana daga cikin aikin da dan bodiyo ya zo ya tara fariris a kasar hausa bokanci da bori da tsafi abubuwan da ya zo ya tarar kenan ya yi ta fama da mutane ya yi ta fama da mutane ya yi ta rubuce-rubuce ya yi ta wallafa-wallafa da larabci da hausa da fullanci ya yi ta yi har aka yi ta'a abubuwa duk suka daidaita ya zo tarar da maguzanci sosai a kasar hausa wani lakanin sai ka ji wani ya ce ai wannan lakanin wani ba gudu da ya bani ka ji ba lakani ne wai amma a cikin kundin sa yana na a cikin ce ai wannan wani ba ma gudu ne da a nan kasar kaza shi ya ba mu ba ma gudu ya da shi a cikin lakanin kuma ga jan sa a cikin kundi wallazi ya aqidu imam maliku ya hana yin dukkan wani ainihin wato wallabi a aƙidu da kuma wanda yake kulla abu haka a kulla shi haka ko a kulla wani zare ko a tubka wata igiya a kulla wallabi ya tubu khatamu sulaiman haka imam malik ya hana wannan irin wanda ake rubuta hatimin annabi sulaiman kaji banda na annabi yusuf ma akwai khatamu sulaiman wal aqdu indahu ashaddu karahatan lima fi zalika min mushabahati sihir shi a wajen imam maliku kulli duk wani abu da za a ce a tofa a kulla a tofa a kulla shi a wajensa ya fi tsananin karhanci da haramci sama da saboda abin da ke cikin irin wannan kulle-kullen na kamanceceniya da sihiri ya wajen imam maliku yana ganin duk ire-iren wannan ya yi kama da sihiri انتهى بيان ما أحدثه الناس في باب التعالج والرقى من البدع الشيطانية على سبيل تنبيه العقلاء لا على سبيل الإنسان yau usman dan fodiyo ce to anan zai takaita game da abin da ya shafi wannan babi na abin da mutane suka kirkiro wanda babu shi a cikin addini na ainihin babun abin da ya shafi babun magani ko neman magani da kuma rukuya na bidiyoyi irin na shaidan abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi